ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لقد من الله على المسلمين بأن جعلهم خير الخلق أجمعين فالكل ضال عن السبيل يتخبط في ظلمات الجهل والكفر إلا المسلمين فما من نعمة هي أمن على الخلق من الهداية للإسلام فمتى ينظر المسلم حوله فلا يجد إلا يهودي مغضوب, مغضوب عليه أو نصراني ضال أو وثني جاهل أو ملحد تائه والمسلم ينعم بنعمة العقل والهداية للفطرة السوية والدين الحق ولا ينقضي عجب العقلاء إذا رأوا بعض المسلمين أو المتأسلمين وهم يحاكون بعض ما من ذكرنا آنفا من الضلال وتشبهون بهم ويقلدونهم في كل صغيرة وكبيرة فماذا يريد هؤلاء أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا ولكن إذا تعلم المسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا واقع من البعض في آخر الزمن فإنه يزول عجبه ولكن كيف يرضى المسلم أن يكون هو المقصود في الحديث عباد الله فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخضر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جهر ضب تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن السنن في هذا في هذا الحديث هي العادات والتقاليد والطرق وكيفية الحياة أيها الناس لقد أصبح أهل الإسلام يلحفون وراء الغرب الكافر ويقلدونهم في كل شيء لا يعبؤون إن كان هذا الشيء محرما ويصطدم بالشر أو مكروها والأولى تركوه أو حتى تافها لا يستحق عناء كل هذه اللهف وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بيننا يسف ما تحياه الأمة وصفا دقيقا إن هذا الاتباع واضح تماما أن المقصود به الاتباع المضموم وبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار جحر الضب في اختيار جحر الضب عمر عجيب فجحر الضب معروف عنه أنه شديد القذارة وله فتحة واحدة ليس كباقي الحيوانات التي تحفر جورها في الأرض وتصنع لها عدة فت- فتحات لتخدع أعداءها فجحر الضب فيه مهلكة محققة إذا ما حوسر جحره من عدو يتربص به فجمع جحر الضب القذارة المؤكدة والمهلكة المحققة إلا أن المسلمين سيتبعون اليهود والنصارى في كل شيء حتى لو كان ما يتبعونهم فيه قذرا ومهلكا وهذا والله ما عمت به البلاء معاشر المسلمين إن الناظر على مستوى الدول والجماعات يجد أن غالب الدول الإسلامية تتبع دول الغرب من اليهود والنصارى في التعاملات الاقتصادية المليئة بالربا وهكذا تحاول غالب الدول الإسلامية جهدها في التعاملة الاجتماعية أن تصل إلى انفتاح أخرق الهم فيه تقليد الغرب الكافر وهذا دواليك على كل الأسعد والتعاملات السياسية والإدارية والإعلامية والثقافية وغيرها وحتى على المستوى الفردي ترى عندما يخرج ممثل يهودي أو نصراني ويطلق لحيته إذا من شباب المسلمين من يفعلون هذا فقط من أجل تقليده وإذا ما قزع وإذا ما قزع شعر شعر رأسه بقص بقصة جديدة يسارعون إلى قص نفس قصته الجديدة حتى إن من شباب المسلمين من يقلدون اليهود والنصارى في لون الثياب وفي شكل تفصيلها عباد الله إن التشبه بالكفار في لبسهم وحركاتهم وكلامهم وعاداتهم وأعيادهم خطر جدا على عقيدة المسلم فالمتشبه يخشى عليه أن يكون منهم كما أخرج أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال ابن تيمية الحراني عليه رحمة الله وهذا أقل أحواله التحريم إن سلم التشب إن سلم التشبه من الكفر والعياذ بالله عباد الله إن التقليد الأعمى للكافرين دليل على ضعف المسلمين دليل على ضعف المسلمين وعدم اعتزازهم بدينهم بل وعدم معرفة قدر الدين الذي ينتسب إليه ويعلم أنه لا يسارع في تقليد الكفار إلا كل مفتون بالكفار وأخلاقهم منتقس لديه ومن أمثلة اتباع السنن الأول اتخاذ المساجد على القبور ثانيا تعظيم قبور الصالحين والذبح عندها والنظر عندها ثالثا اتخاذ الصور والتفصيل للذكرى أو للزينة أو للمباهاة في البيوت رابعا التبرج واتباع الموضات التي أحدثوها لإخراج المرأة عن حجابها وسترها سادسا أو خامسا الجرأة على التكشف والعرى على الشواطئ والمنتديات سادسا الغناء الماجن والسينما والمسرح والتلف... والتلفاز على هيئته سابعا الاختلاط والصفور وصفر المرأة بلا محرم تاسعا تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال وجعل ذلك مدنيا وحضارة وتقدم عشرا تنحية الدين من الحياة كلها وجعله في المسجد لمن شاء على مقولة ما للقيصر للقيصر وما لله لله الحادي عشر, الحادي عشر تشويه رد الدين ووصفه بما يدعو إلى الإزراء والتقليل والسخرية بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإيكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوانا مسوء البركة خطبر متيو إن شاء الله تعالى ذات تتوناني أكم من تشبه بقوم fahuwa minhum wanda duk yake ƙoƙarin kamanceceniya da wasu mutane yana cikinsu idan in wa ba su manta ba wannan sati da ya gabata rana ita wacce ta wuce kenan ranar juma'a mun tattauna akan wannan mimbari mai albarka game da irin ƙiyayya baka da adawa da fito na fito da kafirai suke yi wa musulmi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu a cikin littafinsa mai tsarki manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsinkayar da mu a cikin hadisansa masu girma to sai dai kash duk irin wannan gaba baka da kiyayya da yadda suke son ganin bayan mu amma abin takaici da bakin ciki manyanmu da yaranmu gwamnatotinmu da ɗaiɗaikunmu galibi ba mu da ababen koyi ba mu da hoto ko mu dubin da muke kallon kanmu a ciki mai koyi da shi sai su ya kamata mu fahimci waɗanda can Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana irin gabar da suke mana mu kuma nan gashe mun riƙe su a matsayin ba mu da ababen koyi kamar su ‘yan uwana masu alka lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi baiwa mafi girma ga dukkanin musulmi ta yadda ya sanya su su ne mafiya alkhairin halittu gaba ɗaya dukkanin wanda ba musulmi ba ka kalla da kyau aka ga ya kauce daga hanya madaidaiciya ya sauka daga as-siratul mustaqim yana bagauniya tsakanin jahili da kuma zalunci sai dai musulmi shi shi kadai Allah maɗaukakin sarki ya tsamar ya ɗora shi akan hanya madaidaiciya saboda haka dukkanin halittu da suke rayuwa a bayan ƙasa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya halitta ya turo musu da manzo ya ɗora musu nauyin bin shi'a babu wanda suke kan daidai ba wanda suke kan tafarki madaidaici sai musulmi mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sa babu wata ni'ima mafi cika mafi zama ni'ima ga halittu gaba ɗaya sama da ni'imar da Allah maɗaukaki sarki ya yi mana na shiryar da mu zuwa ga addinin musulunci Allah mun gode maka shi sa duk lokacin da musulmi ya kalli gefensa damansa hagunsa bayansa babu abin da zai gani cikin sauran mabiya addinai ko dai ka gaba yahude wanda Allah maɗaukakin sarki ya fushi da shi ko ka dai kaga kirista wanda yake batacce ne ko kuma kaga mai bautar gunki wanda yake jahili ne dubgagge ne ko kuma kaga mulhidi wanda shi addinin ma gaba ɗayansa ba ruwansa da shi san zuciyarsa yake bautatawa wanda shi kuma ba komai ba ne duk wanda za ka kalla a ka ko dai ba yaude ne ko ba nasare ne ko ya kasance bautar gumaka yake yi ko kuma ba ruwansa da addini babu wanda ba wannan ba dole ɗaya daga cikinsa to wanne ne abin sha'awa kai a wajenka musulmi wanne ne ya zo kusa da kai ballantana ya ɗara ka wanne ne sa'anka a ciki saboda haka kai ya kamata kowa ya juyo ya rinka kalla yayi koyi da kai ba kai kai koyi da wani daga cikin su ba yan uwana masu albarka lalle Allah daukakin sarki yayi ni'imar hankali da shirya ga dukkanin wanda ya rungumi sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora akan daidaitacciyar fitira wanda la sharqiyata wala gharbiyya lallai mamakin masu hankali ba zai yanke ba ba zai gushe ba za su daɗe a cikin kogin tunani da mamake-mamake duk lokacin da suka kalla suka ga wasu daga cikin musulmi masu amsa sunan musulunci ko masu ɗaukar rigan musulunci su rataya wa kansu almuta aslimi na kenan su ɗauki rigan musuluncin su rataya wa kansu ana kiransu da sunan musulmi suna shiga cikin al'amarin musulmi ko da musuluncin bai dame su ba amma dai mai hankali mamakinsa ba zai gushe ba duk lokacin da ya ga irin waɗannan ba su da abin kallo ba su da abin koyi sai waɗanda suke ɗaya da waɗancan wanda muka ambata guda hudun can akwai abin mamaki ko shakka babu kaga musulmi ba shi da abin koyi sai ba yahude sai ba nasare sai mai bautar gunki sai wanda ba ruwansa da addinin ma kwata-kwata to ko shakka babu wannan abin mamaki sai tambayi kanka kaga meye dalilin da yasa waɗannan musulmi suke ƙoƙarin koyi da waɗancan a kowanne irin abu babba da ƙarami duk ƙanƙantar abu gudu suke rige-rige suke marmaza suke yi don su koyi da waɗancan yahudawa ko nasara ko arna ko kamai kankantar abu komai girmansa ƙoƙari suke su koyi da su ƙoƙari suke su makalkalewa abin da arna suka yi su ma a ce sirrin su wannan shine cin yawa a wajen su wannan shine burgewa tambayar da zaka yi wa kanka shine fa ma za yuriduna minhum me suke bukata daga gare su ne a yabi taguna indahumul izza shin ɗaukaka suke nema a wajen waɗancan arnan a'a ɗaukaka tana wajen Allah maɗaukakin sarki al'izzatu lillahi jami'an duka ɗaukaka tana wajen Allah ne subhanahu wata'ala sai dai uwana mai albarka idan ka koma baya kaga abin da manzanmu masoyinmu badaɗinmu ya faɗa game da wannan sai hankalinka ya kwanta sannan ba za ka yi mamaki ba za ka tabbatar kuma cewa lallai manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi manzo ne daga Allah domin mu'jiza ce tana ƙara bayyana a cikin maganarsa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya riga ya gaya mana a cikin hadisin da abi sa'idin al-khudri Allah ƙara masa da ya rawaito hadisin da bukhari da muslim suka rawaito shi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake ga wa sahabbai da wanda za su zo bayan su da kuma muga ɗaya yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum annabi yace lalle sai da sa lamu ta'kid lamu ta'kid wal qasam tabbas haƙiƙa ko shakka babu sai kun ba hanyoyi da ɗabi'u da addini da komai na irin waɗanda suka gabace ku annabi yace sai mun bi su annabi yace shibran bi shibirin zira'an bi zira'i daidai wa daida yadda kaga zira'i da zira'i idan an gwada su ɗaya ne ɗaya baya bin ɗaya ɗami ɗaya na ƙafa idan an gwada shi ɗaya ne ɗaya baya bin ɗaya to haka za mu bi shi haka za haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al'ummarsa za su bi yahudawa da nasara wata ran annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace hazwal qazzati bil qazza yadda kaga bakin mashi wannan dan abin na jikin mashi ko kuma kibiya da ake harbi da ita a cikin kwari da baka akwai dan wasu baki guda biyu ƙa'idar wannan bakin ana yin su ne kai ya bi ɗaya idan ɗaya ya fi ɗaya aka yi harbi to harbin yakan iya karkacewa ya dama ko ya hagu daidai wa da ake yin wannan bakin annabi ya ce to irin bin da za mu yi musu haka bakin wannan kibiyar take daidai wa da shibiran bi shibirin zira'an bi zira'in sai annabi ya ba da wani misali mai mamaki sallallahu alaihi wasallam sarkin iya buga misali kenan yace hatta lau dakhalu juhra dabbin inda a ce waɗannan mutane saboda yadda muke tsananin ƙoƙarin koyi da su za su zo su shiga cikin ramin damo annabi ya ce la tabi'tumuhum da sai kun bi su kun ce za ku shiga sai sabai suka ce ya rasulullah kana nufin yahudawa da nasara sai annabi ya ce faman to in masu basuwa nake nufi su ne su ne haka manzon Allah ya gaya mana ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ‘yan uwana masu albarka abinda ake nufi da asalan a cikin wannan hadisi malamai suka ce hiyar la'adatu wattaqalid watturuk wa kaifiyatul haya shine al'ada irin tasu da irin taqalid abubuwan da suke yi na yau da kullum da hanyoyin da suka bi kai da ma yadda suke rayuwa daidai wa daida musulmi sai ya rinka kokari ko da kuɗinsa ne sai ya bi ba yahude sai ya bi ba nasari sai dai dan uwana mai albarka babban abin tambayar kai ta ya za a yi ka bari ya kasance kai ne abin da manzon Allah yake nufi a cikin wannan hadisin sallallahu alaihi wa sallam waye a cikin mu zai so ya kasance shi manzon Allah yake nufi zai bi yahudawa zai bi nasara ai ba annabi ya nuna mana gaba ɗaya zaman bin ba a'a za a samu amma annabi ya ce da wane da wane da wane annabi lissafa ba yi ƙoƙari ka fita daga cikin wane da wane nan yi ƙoƙari ka gaba ka shiga cikin waɗanda za su yi koyi da yahuda da nasara ba annabi siffa kawai ya ce za a yi to duk yadda za ka yi duk yadda za a yi ka yi ƙoƙari ba ka shiga cikin waɗanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za su yi musu irin wannan muguliyya ba dan uwana masu albarka wannan kuma shine abin da yake faruwa daidai wa daida ba saɓawa duk abin da yahudawa suke yi al'umman ita suke ƙoƙari su yi wannan abin babu ruwansu haramun ne ya ci karo da shari'a babu ruwansu makaruhi ne shari'a tana so ka kyale shi babu ruwansu kai hatta cikin abubuwan ma da ba su da wani mahimmanci kwata-kwata ba da mahimmanci a rayuwa sa riga ne magana ce salon magana ne salon cin abinci ne wallahi hatta wannan daga cikin musulmi samu ana samun da suke koyi da yahudu da nasara yan uwa abinda ba shi da wani muhimmanci ma a rayuwa kwata kwata amma saboda tsabar koyi da waɗannan mutane sai mutum ya bi su a wannan tare da cewa satin da ya gabata a ji irin muguwar kiyayya da gaba da suke maka in ji Allah da ya halicce ka ya halicce su ya san abin da ke cikin zukatansu ya kuma san abin da ke cikin zukatanka ya kuma gaya maka Allah da ya ce maka wa ma tukhfi suduruhum akbar amma kalli irin koyi da mutanen mu suke kokarin yi da su Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwana masu albarka lalle annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya cika mai iya buga misali kai ka ce raye yake a cikin mu a yanzu ya siffanta siffa ya kai matuƙa wajen siffanta yadda za mu koyi da Yahudu nasara malamai suka ce damo raminsa ya kunshi abubuwa guda biyu abu na farko shine ramin damo duk inda ka same shi za ka same shi datti da najasa da wari da ɗoyi shine a cikinsa me yasa saboda yana yin sa ne kofa ya kuma tsukakke ta yadda in ya shiga shi kenan ba wanda zai iya shiga abu na biyu daga cikin abin da ramin da ya kunsa ya kwana masu albarka shine kofa ɗaya masa daga cikin dabbobi masu dabara zaka ga suna yin ramin muka kofofi suna yin kofofi da za su iya ficewa a cikin makansu idan hagu ta kiya sai a koma dama idan aka kai musu farmaki ta nan sai su bulle ta can idan aka biyo su ta nan sai su bulle ta nan amma wawanci da wata irin ta damo shi kofa ɗaya kawai yake yi duk inda makiya suka tattara suka suka suka rufe wannan bakin kogon guda ɗaya shikenan ya mutu a zuba masa ruwa a sa masa wuta a yi masa hayaki ya mutu ya gama suka ce to ramin damo ya tattara waɗannan abubuwa guda biyu saboda yadda musulmi zai rinka jin koyi da yahudu da nasara komai ƙazanta komai lalacewa komai rashin kyan abin da bai yahude da nasara yake shi zai ganshi a matsayin mai kyau sai ya aikata komai yadda abin zai jefa shi zuwa ga halaka zai kai shi zuwa ga mutuwa in dai yahudawa da nasara ne suke yi musulmi a halin yanzu wallahi sai ya sa kudin sa yayi dan uwa haka ne ko ba haka bane amsa shine haka ne babu wani abu da yahuda da nasara suke yi da musulmi ba sa kokarin fun mai kora shafawa ba ma su koyi da su ba a'a suna ƙoƙari ne mu yanzu musulmi abinda muke ƙoƙari galibi shine fin mai kora shafawa an gani a wajensu amma a zo a wuce su wannan shine halin da muke ciki ɗan uwana masu albarka kalli al'umman musulmi a ture a matsayinta na daula ko ƙasa ko al'umma mai zaman kanta ka kalle ta za ka ga duk abin da a waɗannan turawan yamma yahudu da nasara da sauransu suke yi su muke ƙoƙari ma'aro ma'aikata abin da ya shafi tsari na tattalin arziki nasu muke ƙoƙari kullum marinka ɗabbaƙawa tsarin da yake da alaƙa da kama karya tsarin da yake da alaƙa da riba tsarin da yake da alaƙa da danniya kullum shi muke ɗauko mu ɗaga a cikin abubuwan da ya shafi tattalin arzikinmu saboda su muke kallo duk wani tsari da suka yi komai rashin kyansa wallahi gwamnatocin ma'auri suke su aro shi su ɗabbaka don su faranta musu don zamto 'yan lelansu don zamto su ne na gaban goshinsu wannan shi ne abin da yake faruwa ‘yan uwana masu albarka hatta kalli a ɗaiɗaiku na mutane za ka ga koyi da yahudu da nasara wannan ya zamto lambar da lambar da ba za ta irgu ba a cikinmu duk abin da ba yahude ya yi za ka ga shi samarin mu suke ƙwasi abin da ya shafi al'abar su ne yau da kullum abin da zai baka mamaki duk lokacin da aka ce ga wani arne ya fito a matsayin wani celebrity ko abin da ya kama da haka kalli samarinmu za ka ga shi ne hotonsu shi ne makwafinsu idan gemu ya tsaya ya cika gemu za ka samu samarinmu suna cika gemu ba fa manzan Allah ne ya suka yi ba tsira da aminci tsara kada ka ɗauka manzan Allah suke koyi da shi wallahi ba manzan Allah ba wani Bobby Brown ne ko wani wane ne ko wani tufa ko su suke koyi da su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a cika gemu a datse gashin baki amma ba ruwanmu da suka gemu saboda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ba ruwanmu da datse gashin baki saboda annabi ya faɗa amma wallahi aka samu wani shahararren dan bal ko wani mawaki wanda yayi suna a duniya yake aikata irin wannan aikin yanzu aka fara ganin samari masha Allah da gemu sajewa hatta a style na sa kaya kalli yadda samarinmu suke sa kaya haka da shekarun baya a irin shigar da nigogin baya suke yi shine za a saki wando za a saki wando ta nan gaba a saɓule duwawun mutum a waje sannan taka wando kusan inci biyu mutum ya tafi yana take wando duk matasa maza ga mutum yana yi sai da take ta kawo fa hatta yadi yadi irin wannan namu mutum zai sai a dinka masa wallahi za ga ya take kusan biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce duk abin da ya wuce idan sawo na tufafi yana wuta ba ruwansu da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma lokacin da aka fara yayin wani wando mai suna fensir kaga fensir ɗin yayi kama da wando na ahlus sunna za a tsuke kasan kuma za ga ba kaiwa kasa wallahi sai ga sabarin mu duk da fensir duk sun zama ahlus sunna amma ahlus sunna irin ta tura hanyar ma ba manzon Allah suke koyi da shi ba yan uwa kuna fahimtar irin koyin yadda yake hatta lau dakhalu zuhra babbin la tabi'tumuhum haka manzon Allah ya faɗa ira da aminci tsara tabbata a gare shi ko da za shiga cikin ramin damo wallahi sai kun bi su sai an bi su kalle da abubuwan suke faruwa dan uwana masu albarka style na aski style na aski kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masoyin mu baradin mu ya yi hani game da mutum ya aske wani bangare na kansa ya ba bangare amma za ka ga matasanmu saboda an ga wani sta dan bal ya yi shi kenan yanzu akwai wani aski da aka rika yayin sa kwanakin ba wani bala toli wani aski na irin askin barayi da ake haka da sauransu za ga an aske kai gaba ɗaya nan tsakiya ko an ban wani gashi haka haka za ka yi ta ganin sa akan samarin lokacin da aka samu irin waɗannan celebrity din suna tara gashi a tara sai samarin suka fara tara gashi lokacin da aka samu su suka fara kwalkwal sai aka fara kwalkwal wato ku kalli yadda hoton abubuwan suke duk abin da za su shi za a ɗauka aiki manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya zo mana da shari'a ya gaya mana abin da ya kamata mu amma ina sai gashi duk abin da ya shafi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ruwan mari babban abin da ke kallo shine mai turawan yamma suke yi mutanen da annabi Allah Allah Allah subhanahu wataala ya mana ba sa kaunar mu ba sa san mu idan suka samu dama kowace irin cuta ce sai sun mana ko su cutar da mu a dukiyoyin mu ko su cutar da mu a gangan jikin mu ko su cutar da mu a ruhin mu su yi mana abin da babu daɗi kamar yadda suke ta yi kuna gani yadda abubuwan suke faruwa ‘yan uwana masu albarka lallai koyi da kafirai wajen sa kaya wajen motsinsu da kai komansu wajen zancensu wajen al'adunsu wajen idinsu da duk abubuwan da suke na yau da kullum wallahi hatsari ne a cikin addinin mu hatsari babba wanda yakan iya kai mutum ya zama irinsu ya shiga cikinsu ana ji wa musulmi tsoro kada ya zama su ya tashi ya gansu ga shiga su wannan shine abinda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin da al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan nasa daga sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya ramu yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man tashabbaha bi qaumin wanda duk yake kokarin kamanceceniya da wasu mutane baya so yayi wata shiga sai irin tasu magana irin tasu sa riga irin tasu komai taqalid irin nasu komai da komai annabi ya ce fa minhum yana cikin su ya zama su mun yafe shi an ban musu su babban malami ibn taymiyyah al-harrani Allah ya masa rahama yake cewa wa hadha aqallu ahwali wannan abin da annabi ya faɗa mafi karancin halin da zaka ɗauke shi shine ka ce mutum ya aikata haramun bai yi daidai ba ya ce in salimat tashabbuha min al-kufri idan wannan in salimat tashabbu idan wannan kamantaceniyar ya tsira min al-kufri daga kafirci idan abin bai kai kafirci ba kenan mafi karancin martaba ko matakin da za ka kai shi malam ibn tamiya ce shine matakin me matakin haram idan ba kai ga kafirci ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu don na masu albarka ga kaɗan daga cikin misalai da zan buga mana wajen ƙoƙarin koyi da kamanceceniya da muke yi da arna a cikin al'amuranmu na yau da kullum abinda zai baka mamaki wannan magana ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi ta ƙara fito mana da mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda za ka fahimci duk abin da yake ya shafi rayuwarmu yake kewaye da mu babu abin da ba ma ko yahudu da nasara a cikinsu addininsu al'adarsu al'amuransu ne da kullum duka ba wai iya fa mu'amala ta yau da kullum bane a'a hatta addini ana bin yahuda yahudu da nasara a ce sai an yi koyi da su a cikinsu ga wasu daga cikin misalai kamar haka na faro اتخاذ المساجد على مساجد على القبور shine gina masallatai akan kabarbara wannan yahudawa sai yinsa mu ma muka dauko shi muka shigo da shi cikin addinin musulunci manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittabu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid Allah ya la'anci yahudawa da nasara saboda sun riki kabarburan annabawansu da salihan bai daga cikinsu a matsayin masallaci Allah maɗaukakin sarki ya tsine musu albarka saboda wannan yahudu da nasara yanzu al'umma musulmi suna yi ko ba sa yi suna yi sali na biyu ta'azimu qubur salihin wa dhabhu indaha wan nazar shine girmama da kambama kabarbaran bayin Allah na gari da yin yanka a wajen da yin bakance da kiransu da roƙonsu da yin abubuwa wanda ba wanda ya cancanta a wasu Allah maɗaukakin sarki a je kabarbaran bayan Allah ana yi wannan al'ada ce ta Yahudawa da Nasara yanzu musulmi mun ara mun kafa mu mun zo muna yi wannan a cikin addini kenan misali na uku ittikhadhu suwar wa tamathil lidhikra wa lizina yadda ake riƙen hoto da mutum mutumi a wasu lokutan a matsayin abu na farko ko dai don a rinka tunawa da su ko don a liƙa hoton wani babban mutum ko salihin mutum a matsayin ado wani lokaci ma a liƙa shi a ƙofar gida ko a jikin mota ko a jikin mashin a rumfar kasuwa a matsayin wanda zai ba da kariya ko zai jawo kasuwa wa rabbil ka'aba wannan ɗabi'a su ce mun koya mun shigo da ita addinin musulunci kaga mutum ya liƙa ƙaton hoto a ƙofar gidansa itikadin wannan hoton zai bashi wata kariya ta musamman mutum ya manna ƙaton hoto a wuyansa yana yawo da shi yi itikadin wannan hoton zai bashi kariya ta musamman abu ne da yake sha'i a gashi nan ana ta faɗa ma gashi nan kuna gashi nan ana ta faɗa ana ta bayani wanda zai ce duk wanda yake da hoton shehu wani ko abin da ya kama da haka ba zai haɗari ba kaza ba zai same shi ba zai yi kaza ba gashi nan ba wannan ɗabi'a ce ta yahudu da nasara mun ara mun cafo ta mun kawo addinin mu na musulunci mun sata wallahi ba mu da alaka da ita kuma abin takaici yan uwana masu barka hatta abin ya fara fantsabowa ya fara shigowa cikin mu da muke da'awar ahlus sunna hotunan wasu daga cikin manyan malamai za ka ana liƙawa a jikin adaidai da sau a jikin motoci a jikin kaza bai amfani wannan hoton da kake liƙawa shi sa Allah ya ji kan malam Jafar da rahama Allah ya jaddada rahama ga malam Jafar sai da Allah ya isa kamar sai ce duk wanda ya ƙara liƙa hotonsa saboda fitina ne wallahi fitina ne abin ya zama wani iri yanzu malamai za ku ga malamai masu da'awar sun duk wani motsin malami ana ɗauka zai fita za a ɗauka zai shiga za a ɗauka ya je ziyara za a ɗauka za abin ya zama fitina hoto ya zama to fitina ba ahlus sunna ba ba wanda ba ahlus sunna ba wallahi wannan ba koyar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam dan uwa mu ji tsoron Allah ka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sabansa ina ka taba gani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kafe hotonsa ko an zana shi kada ka ce lokacin annabi ba a yi wannan mutum mutumi ana yi wace maka ba a yi ana yi ummu habiba da ummu salama suna ɗaya daga cikin wanda aka yi hijira da su daga garin makka zuwa habasha da suka dawo suke ba manzon Allah labari sallallahu alaihi wasallam cewa sun ga wata coci mai suna mariya a cikinta akwai butun-butumi da hotuna da aka zazzana tun a lokacin ana yi me yasa annabi bai bari an yi hotonsa ba annabi faɗa ya ta yi da wannan abin wannan addinin yahudanci da nasara ne ɗauko shi muka shigo da shi addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu ɗan uwana masu albarka misali na hudu shine at-tabarruj واتباع الموضات التي أحدثوها لإخراج المرأة عن حجابها وسترها شيني قوكرن متي أبتد إتدق سترة دا الله يكي سوي غانتا أسكنتا متي أبتد إتدق حجاب دا الله مدوك سركي يدن متى تسا يكسن تي ماتا يم مسلمي سنجي دي دي دا إرم ماتا ينسو وانا مي بمبنجي yanzu yadda matayen arna suke tafiya babu hijabi ba gyale ba mayafi wallahi daga cikin 'ya'yan musulmi da yawa haka suke yawo yadda matayensu suke ƙona kai su fito da shi su rinka yawo da shi wasu daga cikin 'ya'yan mu fa musulmi haka suke yawo ko da ba su yawo da shi a gari ba za su yawo da shi a tv da waya gashi nan babu ruwansu me ba bambanci wannan ɗaya daga cikin abin da suka tsara kenan kuma sun samu nasara ko shakka babu sun samu nasara ‘yan uwana masu albarka misali na biyar aljur'atu ala takashuf wal'ura ala shawati wal muntadayat za ku ga sun samu ƙarfin hali na danno mana wata muguwar al'ada na buɗe gidajen kaɗe-kaɗe da rairaye da sauransu wanda mataye za su fito a kowace irin shiga da kamata ba ta kamata ba mazaje sun kewaye su suna rawa ana zuba musu kuɗi yanzu ko da cikin garin Kano irin waɗannan gidajen da mata suke zuwa su yi rawa a shiga ai kallo a bada kuɗi nawa ne yanzu wannan kai kai ka ce ba ma ba ma musulmi ba kai ka ce wannan ya kama da al'adar malam Bahaushe ma ba ma musulmi ba to amma a cikin garin Kano akwai irin waɗannan gidaje fa mutum zai tashi fa yanzu daga nan zai tashi ya je ya biya kuɗi ya shiga kuma ya zai rinka liƙi mace ta fito tana rawa a shigar da bai kamata ba a cikin garin Kano banda sauran garuruwan arewacin Najeriya da ake yi Allah ka garuruwan kudu kuma ka ka sha labari wannan duk ɗaya daga cikin abubuwan da muke ƙoƙarin mafi bai kora shafawa ne misali na shida shine alghina'ul majin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wannan hadis wal haraj sun fantsamo mana da shi sun shigo mana da shi ya zamto wani abin da ko kana so ko ba ka so ko ka so ko baka so ba sai an danno maka shi cikin kunnen ka kaji sai kaji waka indiya sai kaji waka drama sai kaji waka tura dole ne sai kaji ko ka so ko baka waye ka ka bude ko za a sauka maka waka rediyo ka bude kawai za ka ji labarai kawai sai ka ji an danno maka kaɗe kaɗe da waƙe waƙe wannan din na ɗaya daga cikin makircinsu makircinsu mu me alaƙar mu da kaɗe kaɗe da waƙe waƙe me alaƙar musulmi da kaɗe kaɗe da waƙe waƙe irin waɗannan da amfani da lafiza na tayar da sha'awa da motsa sha'awar maza da mata a cikin waƙoƙi maganganu na batsa uba yana ji uwa tana ji yaro yana duka an kunna ana ji kuma ga tv an kunna ga fina-finai an fantsamo mana kala-kala ga sunan wallahi sai da in tartibin za ka yi daga gidanka sai dai in tartibin za ka yi daga gidanka amma fina-finan nan ga su kafin ka kama tasha ta musulunci guda ɗaya sai ka kama irin wannan guda goma ƙara danno su ake danno su ake idan aka yi sunna tv guda ɗaya su kuma sai sun irin wannan tashoshin da suke watsa irin wannan wasan wasan guda uku kuma kai ka san mata da ƙananan yara me suka fi so tsakanin wa'azi da kuma wannan kaɗe-kaɗen da waƙe kai ka sani ba su zaɓi ka gani ka ce wanne za a kunna muku yau yau dai ku bani zaɓi za mu kunna me za mu kalla ku ji me za sai daga su ce a kunna mana arewa a kawo mana kaza wannan duk ɗaya daga cikin abubuwan da suke ne don su rusa al'umma musulmi kuma suna samun suna samun riba dan uwana masu albarka daga cikin irin misalan da zai nuna mana irin bayya makaune biyayya da muke yi ga waɗannan mutane da ba sa ƙaunar mu shine al-ikhtilaf was-sufur was-safru al-mar'ati bila mahrami shine ku kalla addinin musulunci ya kokari ya ware mace da namiji mace daban namiji daban abinda zai haɗa ka da mace shine ko ƴar uwara ko kanwarka ko yakka ko matarka ko wacce kake da alaka da ita amma sai suka kokari suka cakuɗa duk wani waje da ka sani maza da maza maza da mata ake haɗuwa babu babu wani waje da ake awari mu ma irin waɗannan abubuwan muke so mu aro mu kawo su ku kana tun daga mulkin mallaka makarantun mu aka fara maza da mata primary namiji da mace gashi nan secondary da yawa daga cikin secondary musamman private school maza da mata jami'a maza da mata yaro tun yana karami ya tashi babu kyamar jinsi a tattare da shi ana ɗauka yake da namiji da mace ɗaya ne yarinya ma haka take ɗauka yarinya ta ne maka magana babu alamun kunya ko wani abu makamancin haka a tattare da ita kana tare maka magana sai dai kai ka matsa kana kokarin matsuwa kusa da kai duk irin waɗannan abubuwan su suke jawowa sun yi kuma sun samu riba a kanmu da nuna mace tana da irin kowanne yanci da za ta abin da ta ga dama addinin musulunci ya hana mace ta yi tafiya ba tare da muharrami ba amma su suka ce ayi kawai shi sa mace za ka ga yanzu mace daga nan sai mace ta tashi ta tafi ta tafi UK karatu ita kadai Ingila ta tafi ta tafi karatu ita kadai ba wani muharrami ko adamawa ko adama mace ta tafi karatu babu muharrami haramun ne wallahi ballantana ta tafi ta bar wata ƙasar kuma mu iyaye mu muke ɗauka mu ɗauki nauyin yaran mu tura su mu biya musu kuɗi saboda za su karatun boko saboda za su samu duniya ba ma jin komai ba ta da ɗan uwa a can ba ta da ƙanin baba ba ta da ƙanin ba ta daga ita sai ƴan uwanta student kawai hostel za a mata ta rinka zama a ciki me dalili karatu ta je yi karatun boko ta je yi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ‘yan uwana masu albarka abu na ƙarshe saboda lokaci shine tanshiyatu dini min alhayati kulliha janye dini daga cikin rayuwa gaba ɗaya a ɗauke addini daga cikin rayuwa gaba ɗaya ya kasance addini kawai ba a masallaci muke to mu addini a masallaci muna fita waje addini ba mu da alaka da abin da ya shafi duniya addini mu yi shi a masallaci mu gama shi kenan waje a'a kasuwanci ne ba ruwansa da addini siyasa ce ba ruwanta da addini sun yi kokarin shigar da wannan wannan kiristanci ne malil qaisar lil qaisar wa malillahi lillah wannan kiristanci ne wallahi ba addinin musulunci bane wai ka ji musulmi yanzu musulmi dan musulma jikan musulmi shi yake bayani cewa to malaman nan me za ku rinka sa me za ku rinka sa magana bakin ku akan addini ina ruwanka wai shi dai malami sai dai zo yayi sallah ya bada sallar kamar salawat ya hudu ba juma'a in aka yi mutuwa a zo a gaya masa in an yi abu ya addu'a kenan kawai koma gefe shi dan duniya shi da magana akan siyasa da magana kasuwanci da sauransu malami kai magana akan wannan jagoran mu gaba ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine limamin juma'a shine limamin khamsu salawat idan an yi mutuwa shi yake wa gawa sallah shi yake addu'ar sannan kuma shi yake tsara yadda tattalin arziki zai kasance a cikin garin Madina duk shi ne addinin shi ya zo da shi kuma duniyar shi yake tsara yadda za a gudanar da ita amma yin saboda tasirin wasu daga cikin 'yan siyasa suna ƙoƙari su kora mutane daga malamai wanda shi ne mafaka ta ƙarshe da mutane suke da ita yanzu su ne malaman addini ƙoƙarin lalata mutuncin masu addini wallahi wannan di yahudanci ne da nasara an ba ku sani ba yan masu albarka lalata mutuncin mai addini duk wani mai addini a zage shi a ci mutuncinsa a nuna makwaɗaici ne a nuna kaza da kaza tun da shi ne addini maɗaici ne kai da ba kai kuma menene kai kai ba makwaɗaici ba ne kai mutumin kirki ne amma shi malamin addini za a zage shi a cin mutuncinsa to yanzu yan uwana masu albarka idan ka cire malamin addini daga harkokin duniya da harkokin siyasa gaba ɗaya yanzu ya rage maka masu kuɗi dai an riga an ɓata mutuncinsu ba wani mai kuɗi da ba a zaga ba masu sarauta wa ya rage a ciki waye ba ɗura masa ashar ba waye ba a kawo wani abu nasa na ba yan siyasan waye rage mai mutunci ba wanda ba a zaga ba kai wanda kake ganin mutunci wancan zagin sa yake shi wanda yake ganin mutunci kai zagin sa kake waye rage malaman addini kadai suka rage to idan ka lalata su shikenan dan sai ya rage kawai sai yan duniya mutanen kawai su za su yi abin da suka ga dama su ci karansu ba babbaka kuma wallahi kowa sai ya ci hannu kowa sai da na sani mu je zuwa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace yan wani masu albarka babbar saƙon da wannan hudubar take so ta isar yan uwana masu albarka shine yadda Allah maɗaukakin sarki nuna mana Yahudu da Nasara ba sa kunar mu bai kamata a ce kuma mu ke rigiro wajen koyi da su ba duk abin da kake koyi da shi kana itikadin ya fi ka ne ya fi naka duk wanda zaka ce bar irin nasa to ya fi ka kenan fa ya fi naka to muna nuna su sun fi mu kenan abin da muke kudircewa kenan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salati yarhamukumullah